بسم الله الرحمن الرحيم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar kenan ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai wanda a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda ɗaya wannan kuma shine darasi na 67 a wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun ji irin gwagwarmayar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama ya sha da shi da sahabbansa wajen ganin ɗaukaka da kuma bunƙasa da yaɗuwar wannan addini na musulunci matsaloli na cikin gida da na waje mun ji irin matsala da kuma takura da matsi da ya samu a cikin garin makka da kuma ya fita zuwa garin ɗa'if shi ma mun ji dai abin bai yi daɗi ba domin a wannan lokacin dai mutanen ɗa'ifa ba su tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama tarba mai kyau ba balma ba su karɓi saƙon da yake ɗauke da shi ba sun kuma yi masa abin da yake ya kai matuƙa wajen muni a tarihi na turo wawayensu marasa kan gadon cikinsu da cin mutunci da wauta da jifa da sauransu wannan ya sa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin garin makka a ƙarƙashin ainihin wato jiwar na mut'im ibn adi kamar yadda muka karanta mun shiga fasalin da yake magana akan isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi isra'i ma'ana tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wasallama da gangar jikinsa bisa zance mafi inganci duk da cewa ko waɗanda suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an yi isra'i da shi ne wato da ruhinsa ba da gangar jiki ba ma'ana ruhinsa ne ya je isra'i da mi'iraji amma gangar jikinsa tana nan a cikin ainihin gidansa a ɗakinsa a garin makka wannan ƙauli yana da rauni ƙauli mafi inganci shine an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama da ruhinsa da kuma gangar jikinsa wannan ba wani abu bane wanda yake mai ɗaure kai ko wanda kwakwalwa ba za ta iya kamawa ba idan a wancan lokacin ma ana ganin kamar wani abu ne wanda yake ba zai yiwu ba to mu yanzu a wannan zamanin ba wani abu ba ne wanda zai zama mustahili a kwakwalenmu a ce mutum ya yi irin wannan tafiyar cikin ƙanƙanin lokaci duba da irin wato ababen sauƙaƙa wato harkar sufuri masu sauƙi da ake da su a wancan lokacin shekarun da suka gabata masu yawa lokacin da ake tafiya garin maka a kafa zuwa aikin hajji ai za ka ji an ɗebi lokaci mai tsawo wanda a yanzu cikin awa ƙasa da awa biyar an kai mutum garin maka an fahimta ko da aka su babban abin da suka yi la'akari da shi sun yi la'akari da irin wato abin da annabi ya yi sufuri da shi daga makka zuwa madina a makka zuwa baitul maqdis da sauran abubuwan da suka faru suke ganin kamar abu ne da ya yi nesa da hankali hankali ba zai iya ɗaukar a ce an yi irin wannan tafiya mai nisa a cikin dare guda an je an dawo ba to amma abinda suka manta annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa yayi yayi isra'i ba ba cewa yayi yayi tafiyar dare daga garin makka ko daga masallaci mai alfarma zuwa masjidul aqsa ba Allah ta'ala ne yace subhanallazi asra bi abdihi dan Allah ya san akwai masu raunanan kwakwale da tunani da za su karyata shi yasa sai Allah ya bude surar da subhana subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbatar wa ubangijin da yayi isra'i yayi tafiyar dare da bawansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da shi akai ba shi ya tabu ba da haka ga dukkan wani kokonto da kuma rashin wato zuzzurfan tunanin da zai sa a karyata wannan to in mutum yana da rabo ba zai karyata ba duk da cewa har yanzu akwai waɗanda suke inkarin hadithin Isra'i to su kuma wannan ba sa cikin ma'auni da sikelen da zaka kalle su ba iya hadisin Isra'i suke karyatawa ba suna daga cikin kunshin mutanen da suke karyata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya musu dadi sai wanda ya daidai da kwakwalwarsu sai wanda ya daidai da tunaninsu ko ya daidai da ra'ayinsu ko aqidarsu amma in ba wannan ba sun yi fice kwarai wajen ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan da suke farma su ƙaryata su akwai hadisin hadisin Isra'i da Mi'raji kuma hadisai ne waɗanda suke sun kai matuƙa wajen inganci sun inganta manyan malaman hadisi sun ruwaice su a cikin littattafansu maganar Isra'i da Mi'raji balma malaman aqida suna kawo Isra'i da Mi'raji a babun aqida da haka mu a aƙidar ahlus sunna wal jama'a wajibi ne yadda da isra'i da mi'raji an fahimta daga masallaci mai alfarma zuwa masallacin mafi wato masallaci mai tsarki masallacin Qudus kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiya ne akan wani abin hawa da ake kira buraka kuma da rakiya ko ainihin wato abunan a rakiya ta mala'ika jibril alaihi salam kuma ya sauka a can ya tarar da annabawa ya kuma yi musu sallah a matsayin liman an kuma ɗaure wannan buraka a nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da maganar isra'insa daga masjidul aqsa daga masjidul haram zuwa masjidul aqsa an gama maganar isra'i duk da cewa wasu sun ce ya sauka a bethlehem bethlehem an ce wani ai wato wani wato gari ne a cikin Palestine wato yana wato uh, abin nan yana kudancin Jerusalem an gane ko Bethlehem wani city ne a cikin ƙasar Palestine yana kudancin wato uh, Jerusalem a yanzu kenan to an ce a nan ya sauka ba a masallaci ba a masallacin Qudus ba to amma wannan magana ba ta da inganci kwata-kwata kamar yadda mun yi ishara zuwa ga haka satin da ya wuce to daga nan ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da annabawa sannan thumma urija bihi kaji ba a hadithin ma sannan aka hau da shi ba shi ya hau ba ballantana ka ce ya za a yi hankali ya dauka cewa ya hau isra'in ma yi aka yi da shi shi sa Allah ce subhanallazi asra bi abdi shi sa kaga a cikin fasalin ma sai aka ce thumma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan aka yi isra'i da aka yi aka yi da shi ba shi yayi ba thumma urija sannan aka yi mi'raji da shi mi'raji shi kuma shine daga baitul maqdis hawan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi da shi zuwa sama wannan shi ake kira mi'raji tilkan laila a wannan dare daga masallacin Qudus ila sama'id duniya to dai duk inda aka je ana neman a bude kofa Jibril yana neman a budewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kofa kuma ana budewa a ainihin wato saman duniya anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yaga Annabi Adam abal bashar ya kuma yi masa sallama ya mayan masa da sallama yayi masa lale maraba ya kuma tabbatar masa da annabtarsa sannan kuma Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama rayukan ‘yan aljanna da rayukan ‘yan wuta daga ‘ya'yan annabi Adam, a dama da shi rayukan ‘yan aljanna, wa arwahal ashkiya ruhi na ‘yan wuta shi kuma an ya sarihi an nuna annabi sallallahu Alaihi wasallam a hagu hagun annabi Adam alaihi salam. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم عرج به إلى السماء السماء الثانية sannan aka sake hawa da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta biyu mun ji abin da ya faru a sama ta ɗaya ya haɗu da annabi adam ga abin da muka ji to sai kuma daga nan bayan sun gaisa sai aka tafi da shi zuwa sama ta biyu fara afiha ya haya wa isa to a sama ta biyu ne ya ga annabawa guda biyu ya ga annabi yahya da annabi isa alaihi salam shi ma bayan ya gaisa da su ya yi musu sallama sannan sun ma'urija bihi ila sama'i thalisa sannan sai aka hau da shi zuwa sama ta uku akwai abubuwan da suka faru ka koma hadisan isra'i da mi'iraji suna da tsawo amma karka manta shi littafin da muke karanta muktasar ne takaitaccen littafin zadul ma'ad ne in ka koma shi ainihin zadul ma'ad din mai mujalladi da yawa wajen mujalladi hudu ko biyar to za ga bayanin ibn al-qayyim ya kawo shi da fadi ya kawo shi da tsawo amma shi a sheik muhammad ibn abdulwahab ya ce zai takaita wancan littafi mai mujalladi biyar cikin mujalladi daya da haka za ka gama ganganin ya kawo su a takaice ba sai mun faɗaɗa ba in ba dalilin faɗaɗawa ne ya kama ba don haka ya dai haɗu da annabi yahaya da annabi isa alaihi salam alaihi salam a sama ta biyu thumma urija bihi ila sama'i thalitha sannan sai aka hau da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta uku fara'a fiha yusufa a nan ne ya ga annabi yusuf alaihi salam thumma urija bihi ila sama'in rabi'a sannan aka hau da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta hudu fara'a fiha idrisa a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi idris alaihi salam thumma ila al-khamisa daga nan aka zarce da shi zuwa sama ta biyar falaqiya fiha harun a nan sama ta biyar ne ya haɗu da annabin Allah harun alaihi salam thumma ila sadisa sannan aka hau da shi zuwa sama ta shida fara fiha Musa to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi Musa alaihi salam falamma jawazahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi Musa sallama annabi Musa ya amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige baka annabi Musa sai ya fashe da kuka faqila lahu aka tambaye shi me yasa ka kuka ma yubkika kukan me kake yi qal sai ce abki li'anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulu aljannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati yace kukan da nake an aiko wanda na girme shi a bayana ya zo kafin shi amma mafi yawan wato al'ummarsa da za su shiga aljanna sun fi al'ummata da za su shiga aljanna na riga shi zuwa na riga shi yin kira da da'awa zuwa ga addini amma Allah ya azurta shi da yawan mabiya fiye da wato yawan mabiyana wannan shine yasa annabin Allah Musa alaihi salam yake ainihin wato kuka lokacin da aka yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadkhulul jannata min ummati waɗanda za su shiga aljanna a al'ummar wannan annabi aktharu mimma yadkhuluha min ummati sun fi yawa fiye da waɗanda za su shiga aljanna daga cikin al'ummata thumma ila sabi'a to daga nan ne sai aka wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi sama ta bakwai falaqiya fiha ibrahim a sama ta bakwai ne ya haɗu da annabin Allah Ibrahim alaihi salam thumma rufi'at lahu sidratul muntaha sannan aka ɗaga shi sai da aka nuna masa magariyar tikewa sidratul muntaha wanda mala'ika jibrilu da yake raka shin shi ma yace to bai taba wuce iya nan gurin ba shine sidratul muntaha yace nan shine iya geji na iya hurumin da nake iya ketawa a cikin sararin samaniya dinnan iya nan ne thumma rufi'a lahu albaytul ma'mur sannan aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam albaytul ma'mur wani ɗaki mai kamar ɗakin ka'aba da yake sama wanda aka ce kullum mala'iku dubu saba'in sai sun kewaya shi kuma ba sa sake dawowa ila yau milkiyama wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka ta mala'iku sai shi tunda aka halicci wannan baitul ma'amur mala'iku dubu saba'in kullum suna zuwa su dawafi su ibada su tafi tunda mala'iku suke kewaya shi ba taba maimaita wanda suka kewaya ba duk wanda suka kewaya ba za su sake maimaitawa ba sau ɗaya shikenan to an nuna annabi sallallahu alaihi wasallam albaitul ma'mur thumma urija bihi ila aljabbar jalla jalla jalalu sannan sai aka hauda annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangiji mai tsananin ƙarfi shine aljabbar fadana minhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusanci Allah subhanahu wata'ala hatta kana qaba qausaini aw adina hatta kana har sai da ya kasance kusancinsa da shi kamar kusancin kamu biyu ko ƙasa da haka fakana sai annabi ya kasance ƙaba ƙausaini kusancinsa da Allah kamar kusancin kamu biyu au adina ko ma abin da yake ƙasa da haka bai kai haka ba fa'auha ila abdihi ma auha kusancin ya kai kusanci sallallahu alaihi wasallam duk cikin annaba babu wanda ya samu wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane shine wanda ya kai har wannan kusancin fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin abin da yayi masa wahayinsa wa farada alaihi 50 salatan to a wannan journey din wannan tafiyar ce Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salloli hamsin. Salloli hamsin kamar a zahar la'asar magariba isha biyar kenan to da kuma arba'in da biyar irinsu. An fahimta masu raka'o'i mabambanta. Faraja'a da aka ya karɓo sallah ya dawo hatta marra ala Musa. har sai da ya zo zai shige ta wajen annabin Allah Musa alaihi salam. Faƙala sai annabi Musa ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, Bima umirta, wane umarni kai kuma aka baka, da me aka umarce ka, ƙal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Bi hamsina salatan an umarce ni da ni da al'ummata da yin salloli hamsin. Ƙala. annabi Musa ya ce inna ummataka la tudiqu zalika al'ummaka ba za su iya ba sallah hamsin kullum sallah hamsin al'ummaka ba za ta iya ba irji ila rabbik koma wajen ubangijinka fas'alhu takhfifa ka roki Allah sassauci ka roki Allah madaukakin sarki ya sassauta maka salloli hamsin kullum akan al'ummarka ba za su iya ba a wata ruwaya ya ce na yi gwagwarmaya da banu isra'ila na sha wahala akan abin da bai kai haka ba kuma suka kasa ka koma ka nemi Allah ta'ala ya sassauta maka fas'alhu takhfifa li ummatik roki Allah ya sassauta wa al'ummaka faltafata ila jibril sai manzo Allah ya waiwaya ya kalli mala'ika jibril ka annahu yastashiruhu fi zalika kamar yana neman shawarar mala'ika jibril akan haka in koma koya kake gani shine kallon da yawa mala'ika jibril to kaji abin da annabin Allah Musa ya ce ya ce in koma wajen ubangiji in nemi ragi a sassautawa al'umma ya kake gani kamar yana neman shawarar jibril alayhi salam na komawarsa ko rashin komawarsa fa ashara an na'am in shi'ita jibrilu alaihi salam ya ce za ka iya komawa in ka ga dama wannan ganin dama ka ce kana iya ka koma fa'ala bihi jibril mala'ika jibril ya sake komawa da shi sama aka kuma komawa hatta ata bihil jabbar tabaraka wa ta'ala har ya sake zuwa wurin ubangiji mai tsananin ƙarfi tabaraka wa ta'ala wa huwa fi makanihi Allah maɗaukakin sarki yana inda yake kaga wannan hadithin isra'i da mi'iraji ko hadisin mi'iraji ya kuma tabbatar mana da jihatul ulu lillah cewa Allah maɗaukakin sarki ba a sama yake na ba ta gane wanda ya ce ba a sama yake ba to shi nasa ubangijin ne a inda yake amma mu namu yana sama na ba ta gane yawa shi wanda ya ce nasa yana ko ta ina to kaga shi nasa ubangijin ya bambanta da namu domin namu ubangijin da muka yi imani da shi a sama yake kuma ba mu muka ce a sama yake ba shi ya ce yana sama na fata an gane da kar ka dinga jin wani kyama ko ka dinga jin wani dan dan dan dadi dan ka ce Allah yana sama a sama yake in ba sama yake wato yana ina na fata an gane ayoyin da suka yi magana istiwa'in Allah al'arshi ayoyi ne wajen guda bakwai kuma kai ka san al'arshin ubangiji a sama take thumma stawa ala al'arshi thumma stawa ala al'arshi Allah ya maimaita ta wurare daban-daban har wurare bakwai a cikin alkur'ani banda sauran ayoyi da dama da suke nuna Allah madaukakin sarki yana sama ya Isa inni rafi'uka ya wato ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya ce ya kai isa ni ne zan karɓi ranka kuma zan ɗauke ka zuwa gare ni rafi uka ilayya wa huwa alqahiru fawqa ibadi ga sunan da yawa banda hadisai da maganganun magabata su sahabbai da yake kwakwalan su wato ba su kamu da virus din tashbihi ba ina fata an gane su ba su da wannan shi sa ba za ka ji irin wannan tambayoyin a ina Allah yake kaza kaza a yana a ba ka jin wannan a zamanin sahabbai suna da yaƙinin inda Allah yake to ba a shiga cikin ina Allah yake ba sai da aka fara kokonto shakka ta shiga imanin mutane game da Allah amma su da yake akwai yaƙini a cikin imanin su sun san Allah a sama yake to yanzu ka ji maganar Isra'i ta sake tabbatarwa da ya sauko daga ina ya sauko daga wurin Allah ya zo wucewa ta wajen annabi Musa, annabi Musa ya ce, Me aka baka ya ce, Sallah, nawa hamsin ya ce, Ta yi yawa, ka roƙi Allah ya maka sassauci ga al'ummaka, ya ce wa Jibril ya ka gani ya ce, Adi yadda kake so, ya ce, Ato mu koma, sai ya sake sun ma'ala ko fa'ala bihi Jibril, sai Jibrilu alaihi ya sake komawa sama da shi, sama da shi ina ya ci gaba da tafiya da shi sama hatta a tabihil jabbaru tabaraka wa ta'ala har sai da ya sake komawa da shi wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa fi makanihi Allah yana a inda yake hadha lafazul bukhari wannan lafazin na imamul bukhari ne fi sahihihi wato a cikin sahihin littafinsa a koma cikin sahihul bukhari cikin badul wahyi a badul khalq hadisi na 3207 haka a manaqibul ansar hadithi na dubu uku da ɗari takwas da tamanin da bakwai haka a cikin at-tauhid imam bukhari ya kuma kawo wannan hadithin hadithi na dubu bakwai da ɗari biyar da sha bakwai hadithin anas ɗan malik radiyallahu an wa fi ba'd turuqi a wasu hanyoyin wannan hadithi fa wada'a anhu ashara aka ce sai Allah ya rage wa manzon Allah goma cikin sallah hamsin sai aka yi wa manzan Allah ragin guda goma saura nawa arba'in thumma nazala sai ya sauko daga wurin wa daga gurin Allah hatta marrabi Musa ya sake wucewa ta wajen annabi Musa fa akhbarahu ya bashi labari ai na koma da kaban shawarar nan na koma kuma na nemi ragi Allah ya rage mun guda goma fa qala annabi Musa yace irji ila rabbika sake koma wajen ubangijinka fas'alhu takfifa sake roƙon ragi da sassauci falam yazal yataraddadu bayna yataraddadu bayna Musa wa bayna Allah tabaaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta kai kawo tsakanin annabi Musa alaihi salam da Allah tabaaraka wa ta'ala ya dawo ya ce wa annabi Musa an rage kaza annabi Musa ya sake cewa koma ka sake neman sassauci ya koma a sake rage ya kuma dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kai kawo tsakanin annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala hatta ja'alaha khamsan har Allah ta'ala ya maida salloli guda biyar fa ya'muruhu birruju amma duk da haka annabi Musa yana sake bawa annabi shawara ya koma wa su'ali takhfifa ya sake neman ragi daga biyar ɗin ma asuba azhar la'asar magariba isha ɗin nan annabi Musa ce ka koma ka sake cewa ka sake neman a rage sake roƙon a yi maka rage qal anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce qadista hayaitu min rabbi gaskiya ina jin nauyin ubangiji na ina jin kunyar Allah tabaraka wa ta'ala daga hamsin ai ta ragewa ai ta ragewa tun daga hamsin ta koma biyar kuma kuma koma ce gaskiya ina jin kunyar ubangiji na walakin arda sai dai na yadda da waɗannan biyar ɗin da ya abun nan wa usallimu na miƙa wuya Allah ya ba mu ikon yi ni da al'ummata falamma ba'uda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa ta yi nisa yayi ni ya dan fara nisa a tafiya nada munadin sai ga mai kira daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yayi kira qad madaytu amdaytu faridati wa khaffaftu an ibadi na zartar da farillata na sassauta wa bayina na zartar da farillata ma'ana biyar ne ba rage kuma iya sassauci na yi wa al'ummata daga hamsin ko a ciniki aka ce kawo dubu hamsin ka dinga neman rage ya koma dubu biyar ai ai bai kamata daga dubu biyar ka sake ci a rage ba ka san dai yanzu in dai har ciniki aka yi na tsakani da Allah ai ka san an shiga cikin uwa abin a cewa dubu hamsin amma a dawo a ta rage rage rage har ya dawo dubu hamsin da aka Allah maɗaukakin sarki daga salloli hamsin ya ce ya rage su sun koma guda biyar ya ce na riga na zartar salloli guda biyar ne wa khaffaftu an ibadi na yi sassauci iyakar sassauci ga bayina na fata an gane wannan daga cikin abin da malamai suka faɗa shine wannan yana nuna ma muhimmancin sallah a cikin ibadu hatta shika-shikan musulunci babu wata ibada cikinsu da sai da aka yi aka yi wa annabi gayyata ta musamman da rakiyar mala'ika jibrilu a je sama ta ɗaya ƙwanƙwasa a buɗe sama ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai har sidratul munta har a wuce babu wata ibada da aka gayyaci annabi special invitation zuwa sama dan a bashi ita sai sallah mahimmancin sallah ya wuce yadda duk kake tsammani daga cikin ibadar da in kai wasa da ita ba za ku shirya da Allah ba akwai sallah kuma in har ka tozartar da sallah lalle za ka iya tozartar da duk wani abu wanda ba ita ba idan har sallah duk da wannan matsayin kaji yadda aka yi aka kawo ta kuma bayan an karɓo ta ɗin imam malik ya kawo hadithi a cikin muwaɗa sai da aka kuma turo mala'ika jibrilu kwana biyu yana zuwa yanayi wa annabi limanci ranar farko ya zo da asuba farkon makutarinta ya zo a zahar farkon makutarinta la'asar farkon makutarinta magariba farkon makutarinta isha farkon makutarinta aka sallace su duk aka nuna annabi wannan ga lokacin tan alfujir yake to ga annan wannan in rana ta yi zawali wannan in inuwar kowane abu ta yi biyinsa wannan in rana ta faɗi wannan in shafaki ya ɓuya duk aka nunnuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama adadin rakawo'in da kuma ainihin wato lokutan da za a yi kowace sallah saɓanin ɗan ƙala ƙato shi ya yadda an ce a ƙimu sala ya za a tsaye da ita ya ce annabi bai koyar ba ina ba ta gane shi yasa suke kafurta junansu akan sallah wanda ya ga to ba shi da mafita dole ya sallah irin tamu yayi amma fa ba alkur'ani ta zo ba ina ya samo irin sallar da muke yi ba amsa ɗayan yana ganin to shi wannan sallar da ya yi ita ce wadda babu ita a alkur'ani ina ya samo ta shi ma ya kafurta na ba ta gane saboda Allah ta'ala wurare daban-daban ya ce a tsaye da sallah tsaye da sallah tsaye da sallah a ce duk muhimmancin sallah an ce a tsaye da ita ma ba ya bayani ba kenan addinin ya zama addinin shaci da kanka in kaga dama kai biyu wani ya hudu in kaga dama kai kai kai takwas wani ya sha biyu wannan ai gairu ma'qul kai ka san hankali ba zai yi ba zai dauki wannan ba to amma mu da yake mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce an saukar masa alqur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim ka yi wa mutane bayanin abin nan da muka saukar musu wani gurin a dunkule ke warware musu mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware da aka ya warware mana cewa ga yanda aka yi aka karɓo sallah kuma mun yadda da wannan kuma wannan ita ce aqidan mu da ita za mu mutu mu haɗu da Allah insha Allah ina fata an gane sannan kuma a ranar farko aka mala'ika jibril ya zo ya nunnuna masa wannan sallar ga lokacin ta raka'a kaza ce wannan sallar tunda an bashi sallar ne a dunkule an ce biyar ce ya za a yi biyar din rakawoyi na nawa za a yi me za a karanta a kowace raka'a wannan fa duk qur'ani bai bayani ba amma an ce a tsaye da sallah kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da aka saukar da aka an ce a tsaye da sallah muna buƙatar annabi ya mana bayanin yaya tsaye da sallah yake da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga bayanin yanda tsaye da sallah yake da aka in an tsaya ga abin da za a karanta in an yi ruku ga abin da za a ce in an dago ga abin duk tun daga farko har ƙarshe sannan a rana ta biyu mala'ika jibril ya kuma dawowa da asuba sai ya zo ƙarshen makutari kaga a ranar farko ya zo farkon makutarinta a rana ta biyu sai zo ƙarshen makutari rana ta uku sai sake zuwa rana kai abin nan azhar afwan azhar sai zo ƙarshen makutarinta la'asar ƙarshen makutarinta isha magariba ma ƙarshen makutarinta isha ma ƙarshen makutarinta yanzu kaga an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa farkon makutarin kowace sallah ƙarshen makutarin kowace sallah sannan sai mala'ika jibril ya ce to ya muhammad as-salatu baina hazainil waqatayn na baka lafiya ka ci gaba da yin sallah tsakanin wannan range din guda biyu ga dai farkon mukutarin kar ai sallah mukutari bai ba kar ai sallah lokaci bai ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kar ai lokaci bai ba in an yi lokaci bai ba bace ba kada kuma a bari lokacin ya fita in an yi ta shi ma zance mafi inganci ba ta yi ba in ka ce in mutum ya ƙi yin sallah har mukutarin ta ya fitan ya zo ya rama ta yi to in mutum ya yi sallah lokacin ta bai ba shi ma ta yi in ka ce in mutum ya zo yanzu da isha sai mutum ya yi sallah isha sai kuma ya yi asuba ɗinsa ta gobe asubansa ta yi na'am to sai mutum ya ƙi yin sallar isharsa yanzu sai gobe da asuba sai ya yi in ka ce ta yi to wanda ya asubarsa yanzu ya hada da isha ta yi domin ma'aunin tayin a wajen ka ba bambanci kenan shi sa wasu malaman suka ce lallai in mutum ya ƙi yin sallah har lokacin ta ya fita to ko ya rama ba ba za a karba ba wasu malaman suka ce a dan hankalinsa walakin liyadduma inna qalbahu don zuciyarsa wato wato ya duma inna qalbuhu don zuciyarsa ta nutsu zai iya yi amma ya zuba wa wannan laifin nasa istighfari mai yawa la'alla Allah ya gafirahu an fahimta ko in ka koma mas'alar za ga malamai sun yi mata bayani daki daki a domin waɗanda aka faɗi cewa za su rama sallah babu wanda ya bar sallah da ganganci baya ciki mai bacci ne da kuma wa mai mantuwa sai kuma wanda wasu shugul suka ɗauke hankalin bai yi aune ba yana duba sai kwata-kwata bai ji kiran sallah ba ba a an karar da shi lokacin sallah ba ya shagaltu da wani abu sai daga baya kawai sai ga shi lokacin sallah ya fita wannan shi ma a wato yakin handak tona gwalalo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai ai ba a sami yin sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi na fata an gane amma haka kawai mutum kalau yake ba kurma ba ne yana ji ladane suna ta kiransa hayya ala sala wancan masallacin suka yi sallah wannan yayi yana ta dinki yana ta walda yana ta guga yana ta danne dannan waya yana ta abubuwa makutari ya wuce daruri ya wuce har lokacin sallah ya wuce sannan ya zo yayi wannan akwai hadari a cikin yin haka ganganta sallah har lokacin ta ya fita akwai hadari mai girma an fahimta ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadithi ya gabata shine wanda imam bukhari ya ruwaice shi a cikin waɗancan hadithan da muka ambata wa ikhtalafa sahabatu to sahabbai sun yi saɓani hal ra'a rabbahu tilka laila amla a wannan daren da aka yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai gan shi ba sahabbai sun yi saɓani fasahha an ibn abbas wata ruwaya daga ibn abbas ta inganta annahu ra'ahu ya ce ya ga Allah wasaha anhu kuma wata ruwaya ta inganta daga shi abdullahi dan abbas annahu qala abdullahi dan abbas ya ce ra'ahu bi fuadihi manzon Allah ya ga Allah amma da zuciyarsa ba da idanu ya ganshi ba da zuciya ya ganshi wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi a cikin al-iman hadithi na 176 wasaha an aisha wa ibn mas'udin inkaru zalika magana ingantacciya da aka samu daga nana Aisha da Abdullahi dan Mas'ud su kam sun yi inkarin wannan magana ta Ibn Abbas cewa annabi ya ga Allah da idanunsa wa suka ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra haƙiƙa ya ganshi nazlatan ukhra a wani karon a wani karan daban haƙiƙa ya gan shi waye ya gan shi suka ce innama huwa jibrilu jibrilu ake nufi walaƙad ra'ahu haƙiƙa jibrilu ya ga Allah nazlatan ukhra a wani karan daban da aka wannan ayar ba tana maganar annabi ya ga Allah bane ana maganar jibrilu ne alaihi salam wannan shi ma ya inganta imam al-bukhari a cikin badul khalq hadithi na 3234 da 3235 ya kawo shi haka a cikin at-tafsir hadithi na 4855 haka imam muslim a cikin al-iman hadithi na 177 hadithin aisha radiyallahu anha wasaha ana abi dharrin magana ta inganta athar daga abi zar annahu sa'alahu abu zarrin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka shi abu zarrin yayi wa annabi wannan tambayar qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nurun anna arahu haske ne ya hana in ganshi an gane ko abu zarrin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah wai kaga Allah ya ce nurun anna arahu ya ce haske ne ya hana in ganshi ai hala baini wa baina ru'yatihi nur ai ma'ana haske ne ya sha gabana ya rufe tsakanina da in ganshi ban ganshi ba kama fil lafzil akhar kaman yanda yazo a wani lafazin ra'aitu nuran yace haske dai na gani ma'ana maimakon ya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ga haske shine ma'ana nurun anna arahu ma'ana hasken shine ya shiga tsakaninsa da ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma hadithin imam muslim ya rubuce shi a cikin sahihin littafin sa cikin al-iman hadithi na 178 wa hakad darimi ittifaqa as-sahabati annahu lam yarahu imam darimi ya ruwaito ko ya hakaito it ittifaƙin sahabbai gaba ɗayansu akan cewa annabi bai ga Allah ba. Ƙala Shekul Islam, to kaga mun samu maganar Abdullahi ɗan Abbas, mun samu maganar sa Abdullahi ɗan Mas'ud ga kuma magana Abu Zarrin Algifari. To shi ne Shekul Islam yake so ya warware mana wannan matsala. Ya ce, Walaisa ƙaulubun Abbasin munaƙidan lihada, ya ce maganar abdullahi ɗan abbas fa bata ci karo da wannan ba wala ƙauluhu kuma bata ci karo da maganarsa cewa ra'ahu bi fu'adihi manzan Allah ya ga Allah ne da zuciyarsa ba wa qad saha anhu domin ya inganta daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala naga ubangiji na tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo cikin hadithin da imam musin imam muhammad a cikin musnad mujalladi na ɗaya shafi na 368 imam tirmidhi a cikin at-tafsir hadithi na 3233 da 3234 hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala lakin hadha fil madinati fi manamihi sai dai wannan hadithin ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala ba a isra'i ba ne wannan ya faru ne a madina a mafarkinsa ma'ana a mafarki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa ala hadha a ƙarƙashin wannan magana banal imam ahmad a kanta ne imamu ahmad ya gina hukunci faƙala sai ce na'am ra'ahu hakan e gaskiya manzan Allah ya ga Allah da gaske fa inna ru'yal anbiya domin mafarkin annabawa hakun gaskiya ne wala budda ba makawa duk da a mafarki ya ganshi mafarkin annabawa gaskiya ne da haka in aka ce a manzan Allah ya ga Allah ko da a mafarki ya ce ya ganshi ai mafarkin annabawa gaskiya ne da haka ya ganshi walam ya ƙul innahu ra'ahu fi yaqzati domin annabi ai bai ce ya ganshi ido biyu ba cewa ra'aitu rabbi na yi mafarki na ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala kaga kenan ba cewa ya na ga ubangiji na a farke ba ido biyu lakin marratan qala ra'ahu sai dai a wani karan kuma zaka je kaga ubangijin ka ce eh na ganshi amma bai yi specifying a mafarki ne ko ba a mafarki ba wa marratan kala wani lokaci kuma sai ce ra'ahu bi fu'adihi ya ganshi ne da zuciyarsa wa hukiyat anhu riwayatun an hakaito wata ruwayar dai daga Imam Ahmad min tasarrufi ba'd ashabi an ce wannan an dan samu canje-canje ne daga wasu cikin almajiransa cewa annahu ra'ahu bi ainai ra'asihi cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanun da suke idanun da ke kansa ma'ana ya ga Allah ƙuru-ƙuru wa hadhihi nususu Ahmad mawjudatun wa'annan nusus din duk an same su daga Imam Ahmad suna nan laisa fi hadhalika amma babu wannan ruwayar da aka samu wani daga cikin almajiransa ya ce wa ya ruwaita daga Imam Ahmad cewa ya ganshi bi ainai ra'asihi da idanun kansa wannan maganar ta zama shadda domin dukkan ruwayoyin da aka samu daga Imam Ahmad babu wannan wa amma qawlu ibn abbas amma maganar abdullahi dan abbas annahu ra'ahu bi fuadihi marratayn akwai maganar da aka samu daga abdullahi dan abbas cewa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala har sau biyu amma da zuciya fa in kana is fa in kana istinaduhu ila qawlihi ma kadhaba al fuadu ma ra'a thumma qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra والظاهر أنه مستنده فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبري جبرائيل رآه في سورته مرتين وقول ابن عباس هذا هو مستند أحمد في قوله رآه بفعادي yake tafa in kana istinaduhu ila qauli idan ya kasance isnadin madogararsa zuwa faɗin Allah ne ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta yi ƙarya ba game da abin da ta gani abin da annabi ya ce ya gani haka ne zuciyarsa ba ta yi ƙarya ba kaga wannan ya tabbatar da ya ga ubangiji da me da zuciyarsa ne domin ma kazabal fu'adu mara a zuciya abin da ta gani ba ƙarya ba ne gaskiya ne sannan kuma da faɗinsa walaƙadar sannan ya ce walaƙadar ra'ahu nazlatan ukura hakika ya gan shi a wani karan daban to kaga wannan kamar yadda muka karanta ɗazu ana magana jibril ne alaihi salam suratul najmi da aya ta 11 da ta 13 wa zahiru zance mabayyane annahu mustanaduhu wannan ita ce madogarar imamu ahmad cewa annabi ya ga Allah da zuciyarsa fasaha anhu sai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhal mar'i wannan wanda aka ce ya ganshi wala qadara ahu nazalatan ukhra jibra'ilu jibrilu ake nufi ba wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ra'ahu ya ga Allah fi suratihi a surarsa marrataini sau biyu ko kuma wala qadara ahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu karo na biyu ko sau biyu a surarsa ta mala'ika an gane ko wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ay ra'ahu fi suratihi marratayn ya ga mala'ika jibril ba a siffan mutum ba da yake zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a siffan mala'ika annabi ya ganshi har sau biyu shine wala qad ra'ahu ya ga jibrilu nazlatan ukhra banda wani karo da ya ganshi to a wani karo na biyu kuma ya sake ganin sa da haka kalmar wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ba magana jibril ya ga Allah ake ba ma maganar magana ake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika marratain har sau biyu ba kamar yadda muka faɗa ba dazu kenan ko wa qaul ibn abbas hadha huwa mustanadu ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi wannan magana ta abdullahi dan abbas ita ce madogarar imam ahmad bin hanbal da yace ya a manzon Allah ya ga Allah bi fuadihi da zuciyarsa wa amma ƙauluhu amma faɗin Allah thumma dana fatadalla sannan ya kusanto ya ƙara matsowa thumma dana sannan manzon Allah ya kusanto fatadalla ya ƙara matsowa fakana ƙaba ƙausaini au adina sai ya kasance tsakaninsa da shi bai fi kamu biyu ba ko kuma ainihin wato adina ƙasa da haka na fata an gane thumma dana fatadalla fa hadha ghayru ad-dunuwi wat-tadalli fi qissati al-isra wannan thumma dana fatadalla fa hadha wannan ghayru ad-dunuwi ba irin wancan kusantowar wat-tadalli da matsowar da ya faru fi qissati al-isra ya qissa isra'i ake magana ba anan falladhi fil qur'an jibra'ilu kama kalin aisha wa ibn mas'ud a kodun tunanin aisha da ibn mas'ud su suna ganin wayannan ayoyin duk ana magana ne akan jibrilu alaihi salam ba ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba thumma da na fata dalla ba irin wancan kusancin bane da aka ce annabi ya samu da Allah a Isra'i da Miraji ba shi bane anan anan ana abinda alqur'ani yake magana anan jibri jibrilu alaihi salam kama qalat aisha kamar yadda na aisha ta faɗa wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wasiyaqu yadullu alai kuma ka kalli zubin zancen yana nuna haka domin tun daga allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha sai zamana kaga tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki allamahu shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne ya karantar da shi jibrilu kenan ma'ana waye ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin da Allah ya saukar jibril shine sai Allah ya ce allamahu shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne ya karantar da shi zumirratin ma'abocin kyau fastawa sannan ya daidaita fakana ƙaba ƙausaini sai ya kasance kusancin befi ainihin ƙaba ƙausaini ma'ana kamu biyu ba au adina ko ƙasa da haka fa auha ila abdihi ma auha to kaga in ka ɗauki wannan a matsayin da mala'ika jibrilu da annabi ake magana a nan sai ya zamto wanda ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ne ga sufarsa wato zumirra fastawa fakana qaba qausaini aw adna kaga wannan kusanci ne da mala'ika jibrilu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha yayi wahayi ga bawan Allah ma auha abinda aka ce masa wahayi na fata kun gane kaga mas'alar ta zama kamar guda biyu akwai ganin Allah ganin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ganin Allah da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akwai kuma ganin jibrilu alaihi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mala'ika jibril kaga mas'ala ta zama guda biyu kenan ina fata an gane ila akhiri wa amma dunu wa tadalli fil hadith amma wannan kusantowar da ƙara matsowar da ya zo a cikin hadithin fa huwa sarihun wannan ƙararra magana ce ake annahu dunuwur rabbi tabaraka wa ta'ala wannan kusantar ubangiji ce tabaraka wa ta'ala wata dallihi da ƙara matsawa kusa da shi kenan wannan hadithin isra'i da aka ce annabi ya kasance ƙaba ƙausai ne au adina wannan ana nuna kusancin da ke tsakanin Allah maɗaukakin sarki da manzan Allah a isra'i ko mi'iraji da aka yi da shi shi ake magana a hadisin isra'i amma maganar kusanci thumma da na fata dalla da yazo cikin suratul najmi wannan ana magana tsakanin kusancin da ke tsakanin jibrilu alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ko mas'alar ta fito fili falamma asbaha sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi wa akhbarahum yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari cikin mutanansa sai ya ba su labari ko lokaci yayi to sai mu tashi wannan gabar kenan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi an yaminihi a dama da shi wa arwahal ashqiya da rayukan taɓaɓɓu tsiyatattu ‘yan wuta, Allah ya tsare mu daga cikinsu, an ya sarihi su kuma a hagu da shi. Lokaci yayi? To sai mu tsaya za a hau zuwa sama ta biyu, mun ji abin da ya faru a sama ta farko kenan ko? Abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana, fa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته